بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ويقول المؤلف رحمه الله تعالى الضرب الثالث من هو مفلس في أعماله لكنها على غير متابعة الأمر كجهال العباد والمنتسبين إلى الزهد والفقر وكل من عبد الله على غير مراد على غير مراده والشأن ليس في عبادة الله فقط بل في عبادة الله كما أراد الله ومنهم من يمكث في خلوة في خلوته تاركا للجمعة ويرى ذلك قربة ويرى مواصلة صوم صوم النهار بالليل قربة وأن صيام يوم الفطر قربة وأمثال ذلك الضرب الرابع من أعماله على متابعة الأمر لكنها غير الله لكنها لغير الله تعالى كطاعات المرائين وكالرجل يقاتل رياء وسمعة وحمية وشجاعة وللغنائم وللمغنم ويحج ويحج ليقال ويقرأ ليقال ويعلم ويعلم ليقال فهذه أعمال أعمال صالحة لكنها غير مقبولة قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء فلم يأمر الناس إلا إلا بالعبادة على المتابعة والإخلاص فيها والقائم بهما هم أهل إياك نعبد وإياك نستعين
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ta'ala ya kara hada mu a wannan rana ta Lahadi 23 ga watan Jumada Tsari shekara ta 1947 wanda ke da 14 ga watan Disamba 2025 miladiya a wannan majalisi namu da muka saba muna karatu cikin littafin tajridin tawhid al-mufid na Ahmad ibn Ali al-Maqrisi malam ya mana ya mana wani sabon babi sabon kunshi wanda zai yi magana akan wato a sabanin mutane da rabe-raben su game da la ilaha illallah muhammadu rasulullah la ilaha illallah yana yana hukunta azata ma Allah ta'ala bauta kar a yi mamushi tsofa ne na shirka a ciki muhammadu rasulullah ko wannan yana wadabta dole duk abin da za mu gina sai mu gina shi akan harsashi na shirya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda haka la ilaha illallah tana kore shirka muhammadu rasulullah kuma tana kore bid'a tana kuma tabbatar da al-ikhlas tana kuma tabbatar da mutaba'a da ba'a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya yake faɗa mana wato ajujuwan mutane a game da waɗannan wannan asali guda biyu ajin farko ya kawo mana su shine ajin yan madalla wanda su da al'amarinsu suna yi ne don Allah kuma suna gina shi ne akan koyarwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai aji na biyu shi ne aji na 'yan duniya su kuma su babu abin da za su yi su yi shi don Allah balle kuma su ce za su ɗauki manzo Allah ya zama musu misali abin kwaikwayo to sai aji na uku kuma a shi ne malam ya magana ce man huwa muflisun fi a'malihi lakinnaha ala ghairi mutabi'i aji na na biyu ana iya samun har manyan shugabannin sufayi a ciki wanda mutum zai zama abin da ya dame shi shine ya rika bautar da wasu bayi su rika zama sai abin da ya gabatar ko ya kyautar masu amma barwa salis ana ma da ce man huwa muflisun fi a'mali zaka ga shi yana yin abubuwan su ne dan Allah lakinnaha ala ghairi mutaba'ati al-amri amma bai da wani umarni da yake biyayya ba wannan umarnin sai san zuciyarsa ko san zuciyar wani malamin sa ba yana bi ne gwargwadon da manzo Allah ya faɗa ba ka jahalul ubadi kaman jahilai wanda masu cewa su suna bautan Allah sufaye almuntasibina ila zuhri wal faqr wanda suke danganta kasu zuwa ga gudun duniya da talauci al faqr wanda sunaye daga cikin sunayen sufaye Allah ce kullu man abada Allah ala ghairi muradihi duk wanda yaje bauta ba Allah ba a muradin da ubangiji ya kaga akan wannan zai karba ba akan shari'a na annabawansa to shi ba ya shiga cikin wannan babi na ya bauta ma Allah ya yi dan Allah amma kuma bai dace da annabin da aka aika mishi a wannan zamanin ba mu yanzu lokacin ma'aiki dole mutum ya dace da da abin da aka aiko maka annabi da aka aiko mana a wannan zamani yace wa sha'anu laysa fi ibadati llahi faqat babban al'amari ba shine kai kuce kana bauta ba Allah dan Allah ya baka lada ba wannan ba shine babban al'amari ba bal fi ibadati llahi kama arada Allah shine ka bauta ma Allah yanda ubangiji ce a yau wannan shine babban al'amari babban al'amari ba shine in ce ina son Allah ba ba shi ne in ce duk abin da nake yi ina san Allah ya ba da lada ba ba al'amari shi ne da na ce ina kansa kuma na yi sesi ta kai na gwargwada yadda shi yake son zama shi ne bal fi ibadatin lahi kama arada Allah malai ce wani a irin wannan mutane wani kuma manyan kutu fi khalwatihi a cikin sa akwai da zaka ga yana zama a khalwansa ya je ya kadaita kansa shi baya fitowa sai juma'a juma'a kuma ce juma'a ma shi ba zai je ba tarika lil juma'ati ya bar juma'a ba baki daya wa yara zalika qurba yana ganin wannan tafarki ce da zai dinga tsara kanshi da bautan Allah ta'ala wannan kusanci ne wanda zai ƙara kusanto shi zuwa gare shi wa yara muwasalata sawmi nahari bi layl qurba yana ganin ya dinga sabu zarcen azumi tun daga rana har dare bai sha ba kuma gobe ya ƙara yi jibi ya ƙara yi wannan wani abu ne da ubangiji zai so shi saboda wannan saboda yana wahala kansa wa anna siyama yawmal fitri qurba kuma in azmi ranar sallah ma shi yana ganin wannan ba za ta zai kara kusanta shi da ubangiji wa amsala zalika da abin da ya kama da wannan wannan duk kaga misali ne na waɗanda suke bautar Allah amma ba akan shari'a na ba'iki ba ubangiji kuma sai bai karba ba shi sa yake cewa wa sha'anu laysa fi ibadatillahi faqat bal fi ibadatillahi kama arada Allah sha'anin ba shine ka bauta ma Allah kadai ba ka ce kai kana son Allah kana bauta mishi sha'anin shi ne shi yana son ka ya yarda da abin da kake yi wanda shi ne sha'anin ba sha'anin ka ce kai za ka iya mishi raka ɗari ba sha'anin a lokacin raka ɗari ce ka mishi warka abi kawai asuba to asuban nan kawai za ka masa bai ce ka sake ka je ka ce za ka ƙara maka rakawai guda casa'in da takwas ba kuma wannan gaba da gaban farko malami ya tattauna mana wasu abubuwa ya Allah sa mana a baki wasu abubuwa da suka shafi sufaye mun alkawaranta cewa in aka zo wannan gaba insha Allah wasu banganin tambayoyi da ake da sufaye za mu yi kuma mun fara yi ma ko a wancan zama din to insha Allah za mu ci gaba da yin dauraya akan wannan mun kuma lokaci ya ba mu za mu ci gaba da kuma bibiyan aji na hudu da ma da ya karanta mana mun yi magana kan cewa asali shi sufanci abin da ake kira sufanci da irin wannan ma'ana ba shi ne abin da muke sufanci a wancan lokacin ba sufanci galibi a wani wanda ya shahara da zama shi ne malamin sufaye a na farko a wanda mutum ya dan kasan masara yana daga cikin almajiran alhassan basri hassan basri yana daga cikin tabi'ai yana daga cikin tabi'ai manya to yana da almajiri mun fara muku cewa alhassan masudi ya da almajirai kashi kashi masu son ibada sukan zo masu son wato gyaran zuciya sukan zo masu son su je ilimin addini sukan zo kowa ma yana zuwa bayan sa saboda wanda ubangiji ya mutu fadan ilimi da kuma ubangiji ya mushi wato balaga wata iya isar da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yana da wani almajiri ana kiran shi Abdul Wahid ibn Zaid al-Basri Abdul Wahid ibn Zaid al-Basri shi ne daga baya shahara da wannan sufanci din ya zama har a lokacinsa da shi da ire-iren sa irin malamin Hassan Basri in ana sa a danganta mutum da wato mai yawan ibada sai a ce yana yin ibada irin ta kasar Basara ibada ce basariya wato saboda su sun shahara da wannan ilimin mutanen to mun yi magana cewa waɗan asali daga baya waɗannan mutane sun koma yanayin yadda suka mutane suna suna damuwa da lamarin duniya su suka dinga yin baya baya da duniya da wanda shi ne zuhudin ake faɗa kuma galibi ba sa neman kuɗi ba sa neman arziki ba iri yanzu ne baka ga imani ba motoci a a da lamarin ba haka abin yake ba shi za ki kira su fuqara ko al-muftaqira za ka zo an za ka sami wato suna da talauci ba mutane da masu neman kuɗi ba haka suke yi sau da suna ɗauko wani riga na wato dabbobi suna sa ba kansu wani wato gwado ta da aka saka da dabba daga rigar dabba ko daga wato jiki na dabba sai su rika sama kansu dan da su yi cewa suna Allah ne to haka abin ya faro a suna yin su bacin akira da takhalluq su bacin takhalluq shine gaskiya amana rashin cutar cutar da bayan Allah yin baya baya da duk abin da zai kawo zunubi wannan shine abin da galibi a wancan lokaci suka fi damuwa da shi duk da ana iya samu tun daga wasu ba malamai ne ba kaga sun zo da wasu abubuwa wanda ba daidai ba amma dai asalin al'amari su wanda ita ce su bacin a lokacin a baya baya can to su bancin wanda daga baya sai ya ci gaba da tsawuri tsawuri shi ne ya dinga canzawa yana daukar rini daban-daban da ka kun ga kashe da muka faɗa cewa lita haluk ta haluk shi ne alkhuluq alkhuluqul hasan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan kai ba mutane dabi'a dabi'a kyakkyawa to wannan gaba na hadisi su su ba suka dauka yana ba sun shahara da gyaran zuciya sun shahara da ikhlasi da tawakkali wasu su ana samun sa da ilimi na su fadar da ibn iyad irin sa tun basri wasu kuma ana samun ilimin su tsaka tsakiya ne irin su ibrahim ibn adhama da irin su jurayji da sauransu wasu ba za ka same su ba fara nisa da ilimin ba sosai sun dai shahara da ibada ne amma ba su da ilimi da sauransu amma tare da haka dai an dai masu ilimi da suka yi danganta kasu da bautan Allah irin su malik ibn dinar da shi abdul wahid ibn sayyid al-basri da sauransu wannan dai yan basara ne galibin su to a waɗannan galibi ana iya samun wani lokaci kaga rashin sani asali ba suka saba ma ubangiji ba dan su ma din za ka ga kana da ana da ruwayoyi da suke ruwaitowa na ilimi su ma da gabe dinar su su su su waɗannan cijinai waɗannan duka an san suna neman ilimi ba wai zama suke ɗan gurgurba san komai ba ko bihin ba sani ba irin yadda za ka ga mutum ya maka wani carbi a wuyan sa bai san inda aka dosa ba a so a can lokaci galibi sun san Qur'ani da Sunna Fadl ibn Iyad yana da manyan in ka je kai tahdhibul kamal Khurasani ne amma zaka ga yana da ɗalibai da yawa kuma ya saurari ilimi kuma da girman shafa da ilimi da can yana wata rayuwa ce da ba rayuwa ta ilimi ba rayuwa ta banza haka da amma daga baya shi kawai ya je ma zai yi zai yi ta'addanci ne sai ji an an kanta ayat Qur'ani alam ya'lamu alladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqq a to wannan ya sanya daga baya sai ya sai sanu da ya koma in cewa ubangiji lokaci yayi lokaci yayi lokaci yayi to almuhim dai waɗannan mutane galibi abin da dami su ne gaskiya da amana da da abubuwa to amma ka kuma ta wasu su ba wai larabawa ne ba wasu su sun rayu ne a can Khurasan Khurasan kamar ka ce Iran da kuma ƙarin Iran su Afghanistan da su Pakistan ma a wancan lokaci wasu su daga wancan nahiyar suka zo kamar shi ba Ibn Iyad Khurasan ne shi ma Ibrahim idan ibn Adham shi ma Khurasanin ne. To galibin su kuma suna suna mu'amala da wajejen ƴan Indiya da kuma wajejen ƴan ƴan ƴan Iran din. To ana samun wasu abubuwa da maguzanci da da can kafin musulunta suka zama sun tasirantu da su. To wa'annan ire-iren waɗanda mutane suka musulunta a to sukan iya zuwa su ga kamar hikima abokin abin neman mumuni ne. Sai su bari su je su ɗauko waɗannan wannan hikima sai su ɗauko sai su garwaya da abin da suka sani da addini. da daga cikin abin da ake samu waɗannan mutane suna yin rashin abin da ke ba daidai ba irin waɗannan mutane ba wai shi fa bazin ne ba irin waɗannan mutane shine daga baya suka je suka farar ma junan su da wato zuciya kowa da iri wajen kaurace ma mutane baki daya mutum ya je ya kaurace ma mutane da sunan gudun duniya yana wato zurmukawa yana wato yin wani auradu iri iri amma ba galibi suka cika kara akan wannan ba sosai kuma wani lokaci ya je ɗauko wani abin da ya riga ya ya koyo a addinin da ya baro tun a baya na addinan wato gabashin duniya masu cewa idan kana bukatar ubangiji ya kara maka wani ilimin muka da sauransu to sai ka kona wannan jikin naka ka karar da shi cikin cikin wato tunanin ubangiji wannan shine suke kira wato kalama ko da turanci purely abstract kalama wannan physical matter din na jikinka ka kona shi ka daina damuwa da ci da sha da sauransu sau da ka taya za ka kona ya ubangiji ya kara maka wannan irin muka shine ka dinga ɗan rayuwa da yunwa ka dinga rayuwa da wato wahalhalu ka dinga rayuwa da wasu abubuwa masu tsanani haka wanda zai sanya daga baya wai idan in zai zama ka rabu da rayuwanka da da ka saba na jiki da jiki za ka koma rayuwa na haske da haske ruhi da ruhi to wannan ka zama haske da haske ruhi da ruhi kuma wanda zai zai ƙara maka ilimi ko wajen ubangiji kaga wannan sun samu shi wajen waɗannan falsafa na mutanen gabashin duniya mutanen su indiya da su wanda suke wannan wannan nahiya din to ana iya samu haka ana iya samu shi haka suna wahal da kansu wajen yunwa ana kuji ana labarin da ake bayarwa na ibrahim ibn adama an ce ya je wa bola ya samu wani abinci da aka zubar ya zo yana cin gefe wani kare ya zo yana cin gefe yana wuce wani hauki ce a ci gaba ka ci gaba to kaga to kaga wanda ya kaga ba zai zama wannan shine abin da ya koya musulunci ba ba bai koya mushi wannan ba inda da je wurin malaman su ce wannan wani ya je ya koyo ne ya rasa irin su da biyu kani na biyar su shi almuhim dai abin da nake son a gane shi nan karin nan garin balka ne balka na afghanistan ai da a galibi su da ba waɗannan mutane ɗan shiya wani waje sun saba da irin waɗannan falsafa ɗin to yayin da suka musulunta kuma suna ɗauko wannan falsafa su ƙara nana ta abin da suka koya na addini sannan haka sai aka fara samun wani ba wai ƙarin gaskiya da amana ne kawai ba a daga baya suka ɗan ƙara wasu abubuwa da ƙara ƙara su gwargwadon iliminka gwargwadon yadda zaka nesanta kanka da haɓata gwargwadon kuma wato rashin ilimin ka gwargwadon yadda zaka dinka shiga cikin imoto a wancan lokaci a to wannan haka abin ya zama a lokacin babu wani ɗariƙo su fayi gwargwata ba wannan ɗariƙan wada wada babu ɗariƙa ita ba wannan ɗariƙan wada wada ba ji wannan cewa wai ashe a koma shekara arba'in a ga Najeriya take shi ma wannan ɗariƙa ai shi ma bida ce in aka za haka za a yi ba extension to kowa ba dole ya baya baya ita kanta wannan cewa ɗariƙu kaza wani abu ne da daga baya aka same aka same shi ba wanda zai ce wato an mai sabani yaushe aka fara cewa ga ɗariƙar wani mai sabani na wajen manazarta saboda haka dai a nan ne a wani abubuwa suka faru to a wancan lokaci lokacin su ibrahim da haɓar kuma duk da haka kuma ai akwai wato tsilla tsilla da ake samu na tasirin falsafa da falasifa su da su da mu'tazila su ne aka san su da yi addinin wato tawaye to su kuma wannan falasifa da masa da wasu abubuwa da suke tattaunawa ba wai lamarin kimiyya ne kawai da lamarin addini lamarin wato rayuwa sai tattaunawa ba sukan tattauna wasu abubuwa muhimmai daga ciki sukan tattauna abun da yake yin ghaibiyat da a duniyar nan idan mun bari ya zabi ya za ya tada mu ta tashar kiyama jikinmu za a tada mu ko ko ruhin mu suka tattauna sannan kusa tattauna kuma wani abu da ake kira concept of beauty wato wato wani mafhumi na alhub soyayya galibi alhub ba wasu alhub soyayya irin wannan ɗabi'a ba ana alhub alhubul ilahi yadda za ka zama ka samu soyayya na ubangiji a kai kaɗin ka haɗe ka zama da kai da shi in ba wani bambanci sosai sai zama yana baka wasu madadi yana baka wani wani wani wato taimako madadin da kaje suna faɗa duk irin wannan ne madadin ilahi galibi wannan shi al-hubbul ilahi suka yi magana akan wahayi suka yi magana kuma ta dan adam zai iya wato tashi ya taka matakala daga wannan wato rayuwar tashi ta ƙasa ta kaskanci tunda dama ƙasa yake kaskanci kuma adam adam an ce ta yafi daga sama sama kuma kaga samaniya samaniya kuma ɗaukaka to ta yaya dan adam shi zai bar wannan jikin nashi a ƙasa shi kuma ya dinga tattakawa suna cewa da duk yadda dan adam ya ƙara takawa wato ya ƙara step ɗaya yana barin ƙasa to gwargwadon yadda zai dinga sirancewa ke yana zama jikin shi sai dai wato haske da wato da wato ruhi kawai to a lokacin kuma zai zama shi ya zama lamarin shi ya zama na ubangiji baki ɗaya saboda yanzu yana yin tafiya ne zuwa ga ubangiji ai daga nan aka sami suruki da kaji ana magana suruki shine ai tafiya zuwa ga wurin ubangiji su muridi da sauran su duk wannan wasaf din nasu anan suka yi anan suke samu shi sannan kuma wannan falasifa suka yi magana kan wasu abubuwa na mun sha tattauna su anan na an-nazariyatul aflaquniyya al-mufrasa wannan ne Platon theory da suke faɗa na cewa ubangiji ba wai halitta yayi ba kawai girgiji yayi wasu wasu hankula suka suka suka suka bazama bazama a duniya mu wannan duniyar masu kula da mu shine shi Jibrilu ko active intellect abu al'amul fa'al to wannan abu a lokacin ya abu ya fara zuwa ya fara zuwa to da yazo sun tattauna kan wasu abubuwa har har wato yadda za a yi gina gari mai kyau almanajin famila yadda za a yi gyaran zuciya yadda za a yi kaza da za a duk wannan balasi ma suna tattauna komi to kuma su baye da ku tashi sai kuka je kuka dan fara dan wasu wasu abubuwa da wannan falasifa da kuna ganin wasu abubuwa ne masu amfani to kaje inda inda kaga da can suna da wasu abubuwa sauƙaƙa na wato magulanci su suka bari a baya yanzu kun koma kusa da kusa abubuwa kamar asalin falasifan ma wanda su wannan hakikanin al'amari a san wato sun yi wato addini ya yi gabas su sun yamma to a wannan ne aka fara samun a mutane sun fara tattauna wato akwai wani hanya daban ma da za a yi tahakkuki kaga da mun yi magana tahalluki shine gyaran zuciya sai sai akwai wani hanya kuma ƙari akan tahalluki shine bin diddigi tahakkuki kenan suka suka fara tattauna wannan matsaloli to anan aka sami wanda ya shahara wannan shine al-Harith ibn Asad al-Muhasibi al-Muhasibi tsarin Imam Ahmad ya rasu 242 bayan hijira to al-Muhasibi anan shine ya fara dauko su maganganu da wasu aqidu na bata mutum ne mutumin kirki muhasib da kaje ana ce ana ce mishi saboda yana yawan yi maka sai sabi kai muhasib kama kanka ka ja maka kanka kunni ka kyauta kenan yana kama yana maka sa fada yana kuka yana waye da sauransu mutumin kirki ne to amma da ya sai daga ya gaba ya koma yana ɗauko wasu maganganu na falasifa yana ɗauko wasu maganganu na mu'tazila sai ya hada da abin da ya sani na addini sai ya garwaya kawai shi duk abin da yake sai ya tada akida guda daya to kaga an samu magana shi yasa da ya fara yin wannan farafaran Imam Ahmad yake babu kara a cikin addini Imam Ahmad kamar ne al-Qadim al-Baghdadi ya yin kafi ce Imam Ahmad yake yake cewa ka ƙara sauraron shi ka ƙara sauraron shi kuma ya hana malaman hadisi ma su saurari ko da wata hikima daga bakin sa duk da yana da hikima da ƙwayar da gaske amma Imam Ahmad ya hana saboda haka mutane su rika fahimta yanayin yadda wannan addini yake dole wannan addinin an gina shi akan alwala wal bara'u ne an gina shi akan wanda ya so Allah yake ma Allah biyayya ka so shi kawai wanda yake ma Allah ta waye kuma ka je dole kana dan ka kauce masa gwargwadon yadda ya kauce gwargwadon ya kauce masa wannan addinin haka yake dan ka wani zo yana ya ana magana bid'a sunna kaza kaza wani kaza wani kaza hukuncin tsayin tsiya a haka mu addinin yake la ta tafi wa aduwi wa aduwakum awliya haka ubangiji ya faɗa sau da shi wannan mutumin shi ya fara wato kawo wannan magana ta wato ta sufanci na bin diddigi bayan da can sufanci ne ake da shi na wato gyaran hali to yanzu kuma an koma sufanci ko na bin diddigi komi shi ka bi diddigi sannan za ka karɓa ma shi ta haƙoƙi shi muhasibi shi ya fara kawo waɗannan abubuwa za ka je shehu sauran kawai yana kawo yana cewa za ka yi sufanci ne na ta haƙoƙi to sai na muhasibi daga zaɓi to shi muhasibi kamar da muka na faɗa muku a kari na uku ya rayu ɗari biyu da arba'in da biyu ya rasu a Imam Ahmad bai sake wato yadda mutane suna zuwa wajen shi ba saboda kai fata musu akida da miyagu akidin da yake kwasowa har sai da ya rasu to daga nan kuma sai maganganunsa sai suka dinga yaduwa wajen waɗannan mutane suna ta yaduwa kuma ana ɗauka ma ana ma yi musu sharhi wanda ya shahara da yin maganganun wanda muhasibin sharhi yana ɗauka yana ma ƙara ma ƙara wasu abubuwa a kai wani shine wani wani babban sufi da ake kira Abu Talib al-Makki Muhammad ibn Ali ibn Atiya al-Makki shi kuma wani ya zo da kare na na hudu dari uku da tamanin da shida a kusan ƙaram ya risala ne kusan a kusan shekarun da suka rasu kusan lokaci daya ya a dari uku tamanin da shida to shi ya da wani tafi da kira Qutul Qulub في معالجة في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد wani abubuwa ne ya kawo na jarin zuciya littafin akwai abubuwa masu kyau a ciki wanda za a amfana da su in ba cewa da gurin abin da ya kawo bata ne baki daya a to amma kuma dai ya kara wasu abubuwa sosai wanda yake akwai sokuli a ciki akwai wani abubuwan da ba daidai ba a to kaga abin yana ta kara jujjuyawa su bacci na ta kara jujjuyawa wai na san ko san waya aka samu an kafa samun dari kunna ne sai ku gane cewa wane ne ya kawo bid'a kuma a cikin addini a to shi wannan mutumin shine ya ƙara wasu abubuwa kan abin da shi muhasibi ya rika faɗa aka ci gaba a haka har wato aka dinga littafin ta zama littafi ne wato umda babba wajen shubayi don in kana son ka zama ka an gaya maka menene wato gyaran zuciya me sirrin sallah sirrin kaza sirrin wato zaman zamantakewa da sirrin sufanci da sauransu in ka je kotun kulukan za lalle ka za ka samu abincin da za ka samu a cikin wannan wannan littafi har ma da ƙari littafi da yake wato ya zage gwal wata sutan gaske to daga nan sai al-ghazali ya zo al-ghazali ya rasu ɗari biyar da biyar ya zuwa kari na shida sai ya rubuta littafin sa ihya ulumuddin ihya ulumuddin akwai abubuwa masu kyau a ciki ba ma cewa shi ba abubuwa abubuwan da ya kawo don abubuwa batare a akwai abubuwa masu kyau da ake ciki kuma ɗalibin ilimi mai ido sosai ba ba cewa wanda ba shi da ido zai duba amma dai mai ilimi ido in ya shiga zai amfana da abubuwa da yawa dan kasali ya daga cikin rujuma da aka bai a rayuwa ya daga cikin waɗanda azkiyawu la'alam aka taɓa yi wato masu zaren gwana da ubangiji ba su zaren gwana mai kaifi sadaka ce ta fasa in ka ce in ba za ka duba ba a babu ɗalibi na ƙasa ne ba sai ya duba ba amma dai in bukata ta kama ka je ka duba to akwai abubuwa masu kyau a ciki sha malamai ba su bar littafin baki ɗaya ba to shi ya wani mai ya je ɗauko duk abin da yake cikin wani littafi na kotun kulokun nan na abu ɗalibin makki ya kara wasu abubuwa su shi ma to sai ya zama an sami umda na sufanci na bin diddigi manyan umda su guda uku kaga suna da magana bangaren muhasib suna da bangaren abu talib al-makki suna da bangaren gatali wannan shine in ka shiga littafin ibn fudi zaka ji a ce ya ce waɗannan su ne tiraku da suka gina sufanci na bindidi saboda lulun da fasu akan shi ake dabdala littafan waɗannan mutane akan su ake dabdala wani lokaci ka ga dama ka iya kara da littafai na na risala kushairiya galibi risala kushairiya shi yana bayanin abin da su bayan ke yi lokacin su wacin bai shiga ba wato bai bani ba to a kusan da a haka ake a ciki waɗannan littafai akwai abubuwa da dama wanda ce ba su da kyau sosai wanda malamai sun yi gyara aka je malamai da yawa suna yin gyara su ibn taymiya ibn qayyim suna da kusa abubuwa da ke cikin littafai da suna yin gyara a to da a haka su wacin yake dai a ran ne ya tsaya akwai dai kaga akwai tasirantuwa da falsafa inda abin da gazali ya shiga inda gazali ya shiga wani ya dole a samu falsafa kuwa saboda haka da akwai falsafan amma dai ba a kawo magana cewa kowa kowa Allah bane maganan a dako kaga da ta an samu na jaran hali aka samu na bindiddiki a dako kuma falsafa na kowa Allah nan ne da sauransu aka zo aka ƙara ya babu tsawa kuma to sai kuma su bacci ya zama wani abu daga nan wanda suka fara suka yi tattaunar da abubuwa da can akwai shi akwai hallaj Muhammad al-Husayn ibn Mansur al-Hallaj dari ku da tara ya rasu kare na hudu shi ma kan kan kare na hudu shi wanda bawa Allah kan shi aka yi saboda abun da yake faɗa munana aka kulle shi aka kulle shi kuma sai aka nemi shi malamai su bada fatawa suka bada fatawa cewa lalle abun da ya faɗa ya faɗa cikin zindiƙanci ne wanda ya kamata a kashe shi kuma aka nemi ya tuba bai tuba ba aka kashe shi isa ibn tabiya ke cewa duk wanda ya bai ji daɗin kashe shi wato ɗayan biyu wani jahili bai san me yayi aƙida musulunci ba ko kuma shi ma da mu ci kansa a cikin zuciyarsa akwai munafici amma da haka za ka ga duk bayan kasan nan suna nan suna ganin kai shi aka yi mata saboda samun siyasa kawai malaman duniya ne baki dai aka aka a lokacin nan na wannan zamani aka nemi tabar su aka kashe shi to wannan ra'ayin a lokacin da aka yi shi ai ra'ayin ya dan yi sauki to dan da sai aka samu wani mutum dan karin Andalus Ibn Arabi Afai Ibn Arabi sunansa Muhammad Ibn Ali Afai shi ya rasu 1636 sai ya je ya dauko wannan sufanci na bin jirgi na sufa zali ya je ɗauko wasu abubuwa da su so su da suke yi na gyaran hali ya kuma je ɗauko waɗannan ra'ayika na su hallaju dama shi hallaju dama yana da wasu abubuwa ma na annashin da kuma zuwa ƙasar inda ya koyo abubuwa a to shi da ya je ɗauko kawai shi kenan sai a ƙari na shida sai fara kawo wasu wasu maganan cewa ko akwai maganan kowa Allah za a rikide a yi kaza a yi kaza to kun da abubuwa suka suka lalace kuma to kuma a daidai wannan gaban ne galibin manazarta ke cewa a daidai lokacin da aka fara haihuwa da ɗari a ƙari na shida a lokacin da wannan mutumin ya zo ya ƙara yi wato haifar da wata sabuwar shugabancin kuma to a lokacin da aka fara samun kamar su ɗarikan kadiriya ɗarikan kadiriya shi kan shi abdulkadir ajailan ɗaya da su ɗari biyar da sittin da ɗaya ɗari biyar da sittin da ɗaya ko abin da ya kama da wannan na kamar da sittin da ɗaya ko da sittin da biyar shi ɗarikan shahadariya shi ita ma sai da rika rafa'iyya da sauransu da sauransu ne har daga baya muka zo ka samu kanmu a yanayin ɗariƙun da suke a haka saboda ka gani yanayin da ɗariƙa ta samu ɗariƙa daga gyaran hali wanda shi ne su su da suke yi su ibrahim ibn adhama sai kuma bin diddigi diddigi irin da su muhasibi da su ghazali in an gama kuma sai kuma aka tafi ilhadi da kaucewa da yin kasaba irin da su hallaju da su ibn arabi sai aka hada wani abubuwan guda uku shi kenan sai shari mai girman gaske kuma ya faru a subanci sai sharin gaske ya faru suna da wasu turaku da akan su suke gina kidinsu za mu fata saboda wato kowa ya kalli su bayan da suke garin su ya musu gani na tsanaki ya gani suna da shi ko ba su da shi wayannan sufaye wanda yanzu muke gani na ɗari kunnan mun ga dai ga yadda suka suka zama sun sun nuka wato taɓawuri to daga baya abin da suka haifar ma kansu shi ne suka je suka haifa maka su wani nazariya ruhaniya a nuraniya suka ce wato dan duwa in ka ina da karamin shufin gaskiya kada ka zama al-irfanu ilmuka na ubangiji ubangiji ya baka kai tsaye ba tare da wato shamaki ba to shine wato ka zama ka je ka yi wasu riya ba to kai wasu horar da kanka saboda ka samu ma kanka da wannan nuraniya ruhaniya kalmar wahani kai ma a karan kanka a to wannan kaga sun ta komo shi da koshe daga aifan safa da ba ai mun faɗi cewa ga nazaratu nazariya ta aflatoniya mutlaqa wannan ne fasil theory nan ai daga da ka samu shi shi za su su waɗannan falasifa suke cewa awwalu ma khalaqa Allahu al-aql su kuma su fa yace ce awwalu ma khalaqa Allahu nurun nabi ka jabi haka an hade kowa a ce hasan annabi aka fara halitta ai kaga bisan hadisi zama abu dai kuma saboda dai abin ya dawa daga waje da aka samu to wannan bin su fa duniya a yanzu ba wanda ba shi da wannan aqidin wannan aqida da cewa shi iya ya da zuciya da ƙarya ke yi ba haka yake ba abin da yake yi shine wai ya karar da jikinsa nasutiya shine jikin sannan cikin lahutiya cikin ma'arifu na ubangiji daga baya shi ma ya zama wani rauhani wani wato wani wanda ba jika jika ba wani haske kawai abinsa wani rauhani abinsa wanda da aƙida su fayi ne duka kowace ɗariƙa na kanta tare wannan aƙida akwai wani aƙida tare da ita sannan sai a nan suke cewa in kana bukata kai wasu abubuwa guda uku suna cewa akwai tahliya sannan tajliya sannan tahliya haka za ka ji su iri ɗaya ɗaya ne su haka suke da irin da istilahatin su takhliya shine ka tsarkake kanka daga dukkan wasu datti dauda dauda shine a ganka kana yawan yin aure a ganka kana cin abinci na daɗi wataƙila in su masu irin na wannan ne ko su waye sun canza kaga ba su ba ake da shi ba galibi yanzu mu da sauyi tsani ka auren mu ya ce mu da sauyi ba wato akwai da sanuri shi da suke ba kansu amma ba su baye ba a saboda ta haliya shi tsarkake rai daga wannan daga duka wani dauda na jika-jika wannan jikin namu sai kuma a samu tajiliya wata sai ka samu ta haliyar nan za ka samu tajiliya tajiliya shi ta jalli ubangiji kawai daga baya ya maka ya rika maka tajalli da ilimin maka kawai ka zo ka ga wasu ilimin maka daga ubangiji kai tsaye shi tajalli ne tajiliya in ka samu tajiliya kuma sai ka samu kuma tahliya tahliya shi ne suke cewa wannan al-irfanul ilahi a wato ilimuka na ubangiji kai ma watakila ma ka rikide ka zama kai ka zama shi din wato da can za ka tashi daga duniya na kuntu kuntu ka koma kuma na ana ana da ni ni dai ka koma a da can na zama a yanzu ka zama a ni ni shi da tsakaninka da shi da shi ubangijin babu magana huwa huwa da sai ka koma ana ana ana ana kai kai ne shi kawai irin wani za a ga abu a ce an sai usuli a ji a sashe da dan bazan yunwa haka kaga an bashi ya yi kwana uku sai a bashi dan wani ruwa ya dan ci kaza da sauransu kaga da bala'i ba dole ya ce ya ga abin da ya gani ba ko da jarin ya zo ko kuma ya ce wallahi ya gani me ya gani ce ai duk abin da kuke cewa din na gani saboda ka dole dole ce ya samu ta hadiya ai shi ma ya zama abin nan a to wannan aqida suke sannan kuma sufanci na yanzu dole zaka same shi da wato wani abu na kokarin danganta kai da wato jini na annabi intisabi intisabi su kala biyu ne akwai intisabi na farko da suke shine su danganta kansu da jini na annabi musamman Husaini wanda ba wani sufi ko yau ka taba ganin sa ko uwa ku dai uban ku da shi daga lokacin da ya zama da ya zama sayyidin nan sosai ya zama mukaddari to shi ma lokacin da zai fara cewa kai ne baka san tarihi ba shi yanzu yana nan kakan nan nasu ko dai Hassan ko Hussein galibi sun cewa Hussein saboda su dace da Shi'a kuma saboda al'ummar su su karɓa su haka wani lokaci wasu su lokacin da suna danga ta kasu Hassan Basri saboda dama ita su bancin asanta kaga basariya ce Hassan Basri kuma shine ya zama ya shura da wannan wanda kuma saboda samu karɓuwa wajen mutane suke danganta kansu da wannan banda wannan kuma ko duk subancin duniya duniya banda magana magana sha'abiya wajen intisabi sai da kuka sami su taqiyya taqiyya kuma shi ma sai dauko shi ne daga wajen ƴan shi'a da kuma falasifa taqiyya shine wato zo ce maka ni a wannan kokarin tawa akwai wani sirrin da idan na buɗe shi sai an ce min wato ni na zama kafiri dole a ce zama kafiri saboda ai abin da ke cikin zuciyar nashi ba ba ba musulunci bane ba in ka duba ka je ka duba littafai na Ibrahim ya saka ga abubuwa ta ba irin wannan maganganun cewa a cikin wannan kan akwai wasu abubuwa da in na faɗa eh to kakan ya faɗa ba rai shi a dinda ba shi saka ya faɗa in ya faɗa dole a ce ya fita eh so ya ka to za ka same ta irin wannan taqiya din kiyaye hindun asra kiyaye sirori a ce kuma da zarar sun ta su da wani muridin su wanda ya kusanci da su a ce a kiyaye sirori wannan sun dauko shi daga wajen ƴan shi'a sun dauko shi kuma daga wajen falasifa daga wajen falasifa da yawa wasu su haka suka mutu sai bayan sun kaji sana kida su wasu kuma sai can karshen al'amari a je a kama su a kulle su su mutu haka ta iya nan dai suna nan da ita wannan duk ɗabi'a ce ta ta sufaye daga sai abu na hudu mun ce nuraniya muka ce kuma intisabi ila ila ila ila ahlul bait sai kuma na uku muka ce kuma taqiyya na hudu shine ibrazul karamat suna duk sufancin duniya sai ka same shi suna kokarin su bayyana karamomi su nuna cewa su masu karamomi ne wannan su matsa ba kansu sun bayyana karamomi sai je sanya kuma suka koma suna dogaro kuma da matsafa matsafa suka koma musamman wani littafi da ake yada shi a ƙasar Hausa to da masu bai suka kawo mana shi Shamsul Ma'arif al-Kubra na Ahmad ibn Ali al-Duli wani mutumi ne wanda shi kansa an tabbata tsabibi mutumi ne yau in ka ga in ya ga dama ya ka ganshi gobe in ka ga dama ka ganshi ba da a cikin littafin ka in kana in kana duba ba abin da ka sai koya maka tsafi iri ya ya rayu kani na biyar a to wannan bawan Allah kusan duk wannan sune su ba yake zuwa suna duba littafansa da ire-irensa saboda su sami wani abin da suke su dinga daura bajiya da shi da suna karamomi sun matsa ba kansu sun manta cewa shi karama ana baka ne gwargwadon bukata shi yasa irin karamomi da aka ba kananan sahabbai sai ga ba ba Abubakar da Umar ba ba irin karamomi da aka ba tabi'ai ba ba su sahabban ba saboda su ba bukaci haka ba karama ba ta nuna wani abu da wani abu kuma akwai karama wacce take musharaka akwai karama kuma wacce take khasa wannan magana ce mai tsawo akwai wani mun taɓa yi wasu maganganu akan wannan lokacin da muka yi tsokaci akan kadiya na malam shayau musamman kan waɗannan karabobi da waye da sauransu da maganan kaciya da shayi da sauransu in aka duba inda rumbun inda muke ajiyar makashi kam za a ga wannan maganganu na alhudu da akwai wannan sai za ka ga su a nan su bayan da ba za ka raba su da su kokarin nuna cewa su mutane na musamman ba a ce an nade musu kasa mutum ya je kawai ya shiga daji yana ta ceto uban gudu ya je ya bace daga baya sai a je a je a da kyar a je a tsinto shi kun an taɓa yin haka a ƙasar da wani can ya je yana sayar yawo ce a wajensa da sunan cewa shi karama ne sauran sai can ya bace da sunan ina son ya tabbatar wa mutane da cewa shi shi mai karama ne to kuma haka duk gidaje su fara kaza ga nisa da kokarin cikin gangaya maka cewa ai ga ba zai mutu yayi kaza ko ya faɗa kaza an mutu jalli kaza ya ga kaza ya ga asara na ubangiji to banda wannan kuma su baya kuma a duk inda zaka same su zaka same su suna kokarin wato cewa su za su fita daga shari'a su ubangiji yana ba su wani ilimi na duniya ilimi ne daga su sai su ilimi na wali zai iya samu wanda watakila shi annabi ma bai samu ba shi yasa suke ake targima da su wajen annabi khadir cewa su bu sai da annabi khadir annabi ne ba sai dai wali ne sai ga kuma annabi Musa ya je ya dauka daga wajen waliyi ashe kaga fadalan ubangiji ne da bayar ba ga wanda ya gada ba so ana iya samun wani buɗi da ubangiji zai ma wani waliyi irin buɗi da bai ba annabi ba galibi ko dan su daidaita shi wannan in ga su suna muku suna cewa wai waliyin da annabi wai wai a a akwai waliyin da zai annabi ko dai suna muku kara ko suna ga maka annabi ya fi waliyi a shari'a a zawahirul ashiya amma aka ne ilimin batini to su ko ne ya zama daidai da wadda annabin nan ne ko kuma su yafi shi ko su ce yafi shi haka suke faɗa za ka ga daga cikin wanda ke waƙoƙinsu yana cewa maqamun nubuwati fi barzakhi fawaiqar rasuli wa dunal wali yace makami na annabta yana wani wato baina baina ne tsakanin shi annabi yana tsakanin manzo amma kuma bai kai wali ba kaga kaga ce an ce dunal wali fuwaiqar rasul wa yana saman masu abuwa amma bai kaga mu a wajen mu ba ai manzo ya fa annabi kaga kaga ce fuwaiqar rasul annabi wai fuwaiqar rasul shi yana saman da manzo kuma amma dunal wali amma yana kasa da annabi da wali wannan aqida su ce aqida su ce sai mun ba su da kiya za su yi za su fada in aka samu wani daga cikin yaran su irin yan mara bakon ne marasa hankali sai zo su kama mara ba suna fada irin sai dan anti za ka ta suna ta fitowa suna faɗa wasu wasu sirori da yawa wannan baitin kan wa tabaqatu sha'rani Abdul Wahhab ibn Muhammad ash-Sha'rani zaka ga samu wannan baitin ya kawo daga cikin waƙin sufa ya tabbatar da aka sha'rani ba wani sufi a Najeriya da zai nuna mu sha'rani subanci shi wallafa wallafa yake da shi manya ma ana cewa yana cikin wasu maganganu na masu cewa su ba sa ganin Allah sai dai su ga ayoyin Allah ce a kai ai ba a ba arkan kare bai kai ba ai mun gaggari ma su da wuce sunansa Abdulwahab ibn Muhammad Ash'ari ya rasu ɗari tara da saba'in da uku bayan hijira to shi ne ya kawo wannan baiti daga cikin baituka da mutanen su ke kace faɗa to kuma ila yana da littafi da yayi na fa'iful minan wal akhlaq ya kawo magana na albisbami abu abu yazid taifur ibn isa da sai kiran shi sultanul arifina wa ya rasa dari biyu da sittin da ɗaya sai yake cewa tallahi inna inna liwa'i a'zam min liwa'i muhammadi shi na rantse da Allah tuta na tuta ta ta fi ya fi tutan annabi muhammadu ai daga nan za ku gane sirrin wannan figakken tsohon da kakwai yana cewa shi ya musulunta mutane da yawa shi annabi ne ya musuluntar shi shekara shi wajen saba'in yana sallah saba'in yace koyi rauni yana sallah shi annabi shekara sallah da kai yana sallah da za ka ga abu shekara kaza ai kaga yadda suke samu ai wasu su ne idan rashin hankali rashin hankali su su faɗa amma su masu wayan cikin su ai ba su faɗa amma ko sun yadda yake cewa tallahi da jarar yake ci yake yi yace inna luwa'i tutana a'zamu min luwa'i muhammad ya fi tuta annabi muhammad luwa'i min nurin ni tutana na haske ne ta tahul jan wal jinn wal ins duk akwai wato duk jinsin halittu manya da aka ambata da yake cewa kullum min annabi kuma kowanne su daga cikin annabawa duk suna karkashi na ne wannan bawa Allah sunansa Abu Yazid Tsaifur ibn Isa al-Bisrami ko Basrami da ana faɗa ya rasu da 261 bayan hijira kadi na uku ya da barbari da yawa az-Zahabi yana cewa waja anhu ashiya mushkila mutumin yana ga wasu abubuwa kaga an kawo wasu abubuwa na kirki tare da shi wani abubuwa ga irin wannan barbara yace jaa bi ashiya jaa anhu ashiya mushkil mushkila la masaga laha yace wasu abubuwa masu raga kwakwalwa masu sa hankali ya tashi kila kibu ya tashi wanda ba za ka iya fassara su baka tawiyin su an samu daga wannan bawan Allah yace ashadu fi thubutiha anha anhu yace to a dole ne sai an ji an kara bincikawa dan abu shahadalci a ga ya tabbata annahu qalaha ko kuma ya fada fi halin dahshati was sukri wal ghaibati wal mahw wannan wasu islahi ne na sufayi bari fasara gundarin sai in bayani ko ya faɗa ne a halin imaucewa da halin wato maye na sufayi da kuma hali na ya riga ya ɓace shi jikin sannan ya ɓace cikin haske na ubangiji na ma'arifu yana faɗin abin da ya ga dama mahau shi ne ya ma share ma jikinsa baki daya a sukun galibi suka faɗa sufayi suna maganan to tsabar imaucewa in wannan jajen raba za ka gani saboda zamu taimaka cewa ka zo ka wuce bi sani ba gabaki da hankalin sa ma je wani shi sai lokacin da ya farfado kamar da ya ya zama kamar wani zarari haka to wannan duk shine abin da su suke yake ita ga wani ya faɗa a wannan halin ne tunda a wancan lokaci an samu aljannu sa zuwa samu musu farfadiya in sun gaba kuma sai su ce musu ai wan ai ai ma'arif ne tunda ai sun kai su wajeje sun gani sun kai su wajeje sun gani in daga nan zuwa Saudiya nan da nan sai tafi shi nan da nan je kai shi aljani saboda haka sun sami matsala iri iri shi daga cikin maganar da yake yi shi ne yake cewa subhani subhani ma fi jubbati inda Allah yace tsarki ya tabbata gare ni tsarki ya tabbata gare ni wannan riga da ba komai bane a cikin shi Allah to ku jayi eh subhani subhani daga cikin abin da yake faɗa shine wai zai wai zai je da ubangiji in ana mai gudawa ana mai gudawa azaba tace ma haulai himhum li ayu shay'in haulai hatta tu'adhibu yake cewa waɗannan me ya same su ne me suka yi haka ake azabtar da su a bani kyautar su ni zan lamunce musu ai kaga yanzu zaka je abin da sa zaka ga su ba yana cewa ba an je waye waye a shehu kadiri abdul kadiri zai zo a cikin kabari ya ce in an ce maka mara maka ce abdul kadiri in an ce maka waye ka ce abdul kadiri in an abun ya ya bashi haushi zai bashi ga ya ce waye haka ne to kaga ai wannan shine inda aka samu haka wani daga sai magana su na shi wannan bisfami din ta ba kun ga kun san azanci da ahlus sunna ba sai ana kafuta mutane wallahi ahli in ka je kalmar siyarwa alamin nubala na azzahabi da sauransu za ka ga sun kawo wannan maganar suka ce wannan maganar ne ba ta tawili amma dai Allahu alam ya yi rasu saboda galibin waɗannan sufaye sufaye ne mutane ne wanda za ka sun zo da ridda wani lokaci kuka ga sun zo sun yi tuba tuba ko da ga miyar tuba ce sun dawo musulunci sadaka malamai suka iya da su ta baki sun faɗi cewa su kafirai wannan yana da mahimmanci wajen duk wani sufi da ka san shi da barbare in ya mutu a yanzu ka kama bakin ka kai gudu ba dan abin da yake faɗa babu wannan matsalolin ba in kai ka da kai bincike da kai bincike ka zauna da shi ka yi cuɗanyi da shi ka tabbatar tsabagen zandaka ne da kauce ma ubangiji ka ce kai a wajen ka kai kafiri ne to kai ka kalanta masu wani wanda bai ga wannan hukuncin ba wanda bai ga wannan hukuncin ba kuma to shi ne jawa ce ya so yayi wara'u yayi dan tsayi to babu abin da dan tsayi zai ci shi wajen ubangiji kaga ahli sunna yanda suke wannan magana kaga magana ce zahiri wanda a fili ce yana kafirci haka amma kaga Abu Yazid al-Bistami a zahabi yana cewa to Allahu a'lamu da yaya abuwa ko Hallaj ibn Taymiya Hallaj ibn Taymiya bai yadda ya saki baki akan sa ba ibn Taymiya yana cewa to wannan abubuwan da yake faɗa dai kafirci ne ilhad ne zandaka ne tayi daga musulunci wanda ya mutu wannan aqida to wannan ba kafirci shi ma ya fada kudawa amma Allah ne sai ya ya mutu shi musamman wasu daga cikin sufaye musamman sufaye da ake musu wannan hukuncin wanda aka san suna ɗaya da wato wannan rukunai guda biyar na musulunci galibi ba mai kiyaye sallah sai hukuni a to in kaga suna irin wannan wani lokaci kar ka sake baki a kansu sai kai yayin da kake da hujja a wajen ubangiji in ka yi hujja da shi ka da hujja to shikenan wannan wata magana ce daban amma ba ka da hujja to imanin su da ki ne kar ka ji girgije musu imanin su da da kokanto amma dai kuma in an zo ana ana magana bare-bare da ballansa ba dole fa faɗa eh dole addinin musulunci haka yake tafiya ana yi ma wato tukka hanci wani ya wani ya zo da bare-bare ya da shirka yayi wa yayi wa aka zo gaban nan sai an zo an faɗa sadakar wani ya ji haushi in ya ji muna magana cewa wannan abin da ake yi a Bauchi na kokarin raya botan kaburbura a masallaci mu ce wannan shirka ce ake sa yada wannan wata sabuwar bid'a ce ake sa a ƙara yada mana ciki ta a ban kasa wannan ba wanda sai hana mu faɗa wannan magana saboda wannan addini ce dole mu faɗa ba ba kuma za mu sha wuya ba muna sama kawo hujjan hujjan me ne sa muka ce wannan haramun ne hadisi kawai za mu kawo shi wanda yake ganin shi hujja ce za a kanta da a wajen za a jan kata Qur'ani yana saurare me zai kawo hujjansa ba za ya tsine mai yin wannan ya kuma faɗi cewa ulaika shaharul khalq inda Allah ya faɗi hadisai da yawa la'anatu lillahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu qurur anbiya'ihim masajid Aisha ke cewa yana gargadin abin da suka aikata ne haka wannan dole mu faɗa amma mu zo muna mutane hukunci ko muna su can baki ko ana cewa a yana can gashi can ya zama wani makamashi to ahli sunna fa ba fa kaki ba wa ahli sunna in karatu ake yi sai a fanci abubuwan da suke ba a zo ana wani fadin ana wani dumin kirji ana ana yi mutane hukunci idan ka je kai hukunci ana kai ake guje guje ba in ka je kai hukunci kai ake guje ba saboda kai tsakaninka da ubangiji ubangiji zai tambaye ka akan duk abin da ka faɗa Allah yana cewa man zalladhi ta'adda alayya Allah aghfir li fulani فإني قد أحبطت عم... فإني قد غفرت له وأحبطت عملك wane ke ji ki ci ba shi rantsuwa ba zan yafi mu wani ba to na bata aiki ka shi ko na yafi mishi ta shi kaga gwara abu a hankali in ka da hujja wajen ubangiji ka faɗa ba ba ba ce yau ne in ka faɗa wai zunubi kai ba amma dai in ba ka da hujja to ka tsaya ka yi hukumu da bakinka amma shi ita ɓannan ɗauko ta kai gyara ɗauko ta kai gyara kuma kai gyara da usuli na ƙur'ani da usulubi na Qur'ani a cikin manzo Allah kana da wato taskoki da za su taimake ka wajen yadda ake mu'amala da yan bid'a masu mabiya da yawa da suka rasu suna yada bid'o'i ko shirka ya ake mu'amala da su wannan galibi ana bukatar haka aje aje sira a karanta akwai inda wato manzo Allah ya yi buɗar irin waɗannan abu mutane da kuma sauran magabata da suka hudda saboda ya baka haske ka abu ana yi wasu abubuwa da ba daidai ba ba lokaci ba masha Allah to alhim da ya an da ji an ji yadda wato shi sufacin da ya samu kuma waɗannan sufaye da muke ta artaba da su kun ga dai su ma da suka samu ba wasu abubuwa da za a ce wai an zo an kawo Najeriya wani addinin baki ba kowa ba bakon ne kowa sai mu cewa muke kowa ya bar ya bar shi nashi bakwantan eh misali mu ce shi dan izala shi ba ya bar wasu abubuwa da yake na kurakure ai mu ba mu ce mu ba wakakku ne ba kowa ya bari ba kuma ku bari ba shi kenan ba sai a koma wajen wajen ma'aiki a koma wajen ma'aiki da ma haka ubangiji wannan shi tsarin qur'ani in an yi sabani a koma wajen Allah da manzansa to ko wajen Allah da manzo menene matsala a ciki to amma ka sai a ce kuma an kawo rigima ana neman a raba kai ayi waye ayi waye Allah ta'ala ya gane bayan sa to wannan shine wato shi waɗannan wanda zaka su suna gina abin su ba akan kaga sai wata kila sun gina abin su kan ikhlasi amma kuma su gina shi akan biyayya ga manzo Allah ba wannan shi ya jawo musu tun a farkon al'amari aka je aka dauko wannan bid'a aka dan kara bid'a yasiriya yar ga kanuwa aka je aka dauko wata mai yar kalmasa aka kara aka kara aka dauko wata mai mai aljihu a ciki aka kara daga nan kuma abubuwa rikici kuma to haka dai abubuwa suke suke tafi mu ma kuma a hali suna ban abubuwa da yawa in gaba ta za mu iya muna faɗa kuma in gaba ta zo insha Allah duk muna za mu ci gaba da faɗa akwai abubuwa da aka faro abubuwa da ba su na sauki muka faro daga baya kuma yanzu abubuwa da baya fantsama yana da baya fantsama ko babu da komi sai bid'a rashin ganin na gaba a yanzu ahadu suna to wannan ya ishe mai zama mu abin da ubangiji inda zai rike mu da wannan zalibi to da ba za mu sha ba ko ba mu da komi illa yanzu matasa yanzu yanda suke yin maganganu babu ilimi babu ilimi matasa ba sa karatu daga lokacin da mutum ya jawo karatun zaka fahimci bai fahimci da aka rusa bai karanta ba ko wannan gaban ma bai karanta ba yana dai faɗan abin sai da zuciyarsa kawai shi kuma addini ba a gina shi da afifa ba a gina shi da wai sosuwar zuciya ya mun daɗi ko bai mun daɗi ba ana gina shi ne da ilimi sannan kuma daga baya wato aikin magana ko kuma aikin gaba ya biyo baya wannan shi ne al'ilmu muqaddamu ala al-qawli wal amal Allah ya gane mu malam sai ad-darbu ar-rabi' wato sai sai aji na hudu man a'maluhu ala mutaba'ati al-amr wannan za ka same shi shi yana gina al'amuransa akan biyayya ga umarnin manzon Allah din shi yana yi da umarnin manzon Allah in ne zai sallah irin yadda manzon Allah ke yi zai yi lakin na hali ghairin Allah ta'ala sai dai baya yi dan Allah ka fa'atil mura'ina kamar yadda masu yake yi da'a masu riya wa kan rajul yuqatilu riya kamar mutumin da yake yin wato yaki saboda ya nuna wa mutane yin takarsa, wasu ma'atan ko ya jiyar da labarin sa a garuruwa a ce duk duk wannan nahiyan babu wani wanda yake shi shi ba masa kamar iliya dan mai karbi sai shi wa hamiyatan ko kuma saboda kawai yayi saboda kishin kasa kishin mutanensa kishin garinsu tsabage wa bai raba shi da kishin addini ba to yayi mutuwan banza in mutum ce wai kawai shi ne ya mutu ne dan kishin kasa eh da yan uwan musulunci ba ka zuwa kasa kai mutuwa dan kishin kasa ba zalla eh dan ji a tashe ka da tutar Najeriya ka ko ba za ka ji dadi ba eh ba za ka tashe ka ana tashe tutar ma'aiki ka tashi tutar Najeriya kaza sai ka bayani a can a sai dai ka ka faɗi cewa a wato za ka ce ne ka yi abin da zai yarda da ubangiji daga cikin abin da ubangiji dawa ya yarda ka iya yi shine ka kare al'umma to kaga yanzu ka mai shi shazin bautan Allah amma kishi kasa kadai a wannan wani yin sahabi tambaye manzo Allah wanda ya yaki saboda kishi ko rudi ko kaza me ke gare shi yasa wajen ubangiji kishi ba yi da komai wajen ubangiji ba yi da komai ubangiji baya karban aiki sai abin da aka aikata mishi wa shaja'atan ko kuma sai ya yi saboda kawai ya nuna wato shi shi wato wato jarimi ne walil maghnam ko kuma yayi saboda wato sami wato ganima wa yafudu yuqal yayi aikin haji idan a ce kawai shi alhaji ne alhaji ko mun je aikin haji so nawa so dari so kaza tsakanin haji da umara so kaza muka yi yau insha Allah idan na je na yi aikin haji guda 40 shi ita ko umara na yi ta guda 70 to in ka hada kaga 100 da wani abu to sai me wa yaqra'u li yuqala yana karatu dan a ce masa malami makaranci gwani wa ya'lamu wa yu'allim yana cikin ilimi kuma yana koyar da ilimi li yuqala dan a ce da yayi yayi yayi fa hadhihi a'malu salihah yace wannan ayyuka ayyuka ne na gari lakin ha ghairu maqbula shi da Allah bai karba ba saboda ba a yi shi dan ubangiji ba wannan duka yana daga cikin abin da yazo a cikin hadisi ya ce a sahihaini hadisin Abu Hurairah kaza na yake ba da labarin cewa farkon wanda za a fara rura wuta da su a wannan al'umma su ne mutane guda uku za a zo da wato alƙare za a zo da almujahid za kuma zo da aljawad alƙare shine makarancin qur'ani mai ilimi ya karanta qur'ani ya karanta hadisai kuma ya karantar manzo Allah ta'ala zai tambaye shi zai gaya mashi ni'imomin sa fa yu'arrifuhu ni'amahu zai sanar da shi ni'imomin da ya masa sai ce da mun aiki kai ya ubangiji na yi ilimi na karantar na karanta saboda wato in ɗaukaka hanyarka saboda in su da mutane daga wato duhu na wato jahilci zuwa ga duhu na saninka da sanin addininka da ce kazabta ka yi ƙarya ka yi liyu ƙala ƙare maka nafi ka yi nan a ce maka kai aibani ne wanda sai an kula kwarai da gaske don ana wani kalmasa baki ana wani yin wani wasali wallahi tallahi duk in aka yi ba dan Allah ba ubangiji ba zai karba ba in aka yi ba dan Allah ba ubangiji ba zai karba ba ya zo ta hanyoyi da dama manzo ta sama yana cewa duk wanda ya je neman ilimi da ake neman lahira da shi bai nema ba sai dai ya nema ya dan duniya ba zai shiga shi aljanna ba wannan dole mu riga lalata mu kanmu mu ma abuta wato dalabtaka dan kar mu riga mantawa da kanmu kar ku ringa umarni da kyawu kuna mantawa da kanku dole mu riga gyaran niyya gyaran niyya kuma wannan shi alamar shi wato niyyan ka kyakkyawa ce a rayuwarka shi na a kana yin ilimi duk kuma ilimin yana karya ka yana karya maka dabi'u kaushin da aka saba sai tun kana yaro kana yi maka yanzu ka dan rage mu'amala da kake da wanda ya saba maka shi ma akwai mu'amala shi ta rah- ta rahama malami wanda yake yi dan Allah malamai na cewa arhamul khalqi lil khalqi su ahli sunna malamai masana Allah sun bi kowa jin kai ga halittu amma wani zaka gani yana faɗan maka gaskiyar ne amma nuna maka yake kawai mu ga hanyar mu kai ka yi can bata can banza ka mutu haka babu rahama a cikin zuciya wani alama ya ce cewa abin da ke cikin zuciyar mu wato abin da ke faɗa ke faɗa bakin sa zuciyar mu haka ta haka yake a bushe haka manzala na cewa an aiko ku ne masu sauƙaƙawa ba masu wato munantawa da masu kausawa ba amma yanzu mun riga mun shiga cikin ɗabi'a na wato kunci kaushin hali malam daga nan kuma za a zo da wani mutumi shi ma ya samu ubangiji ya ba shi dukiya ya sanar da shi wato ni'imomi da ubangiji ya masa shi ne me ka aikata yace ai nayi kaza nayi kaza na bayar na bayar nayi ne dan kai duka sai ce kai ƙarya kai ne dan a ce maka tawat kai mai baiwa ne ka faɗa kuma sannan kuma a zo da mujahid mujahid kun ga dai falala da jihadi amma yanzu ya ce biya kai na je na yi kaza sai da aka kashe ni saboda ɗaukaka tabarkinka ce kayi ƙarya ne kayi idan a ce maka jare baka da kai an faɗa to daga nan in an gama kuma sai a umarni a ja su ta fuskar su sai wutan jahannama to wannan shine abin wanda za ka yi mutum ya yi abin daidai yadda maza Allah ya faɗa amma kuma ya je ya yi wato wato ya kauce ma ikhlasi za ka sai ubangiji bai karba ba sai ubangiji bai karba ba mala yace qala ta'ala Allah ta'ala na cewa wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisi lahu din ba umarce su ba sai dan su bauta ba Allah kadai suna mutunta mishi addini su yi ma'ana addini dan Allah shi daya hulafa'a suna masu tsayawa totar akan turba ta tauhidi suna kauce bauɗe ma wato hanya ta shirka wannan shine kawai ubangiji ya bada umarni mutane su ko ko ba san su falami yuqmarin nasu ba umarci mutane ba illa bil ibadati sai dai dan su bauta ma Allah a'ala al-mutaba'ati su gina shi akan biyayya ga manzon Allah wal ikhlasu fiha kuma su yi wannan abin dan Allah wal qa'imu bihi ma duk wanda yayi wannan yayi abin dan Allah kuma ya gina shi akan shari'a na manzon Allah to wanda yayi irin wannan hum ahlu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan sune ma'abuta kai kadai muke bauta kuma kadai muke neman taimako iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mana ya ka dawo da mu dai shi ne wannan ita dai wannan wato jumla mai tsadan gaske mai tsadan gaske wanda a a kan shi kamar da muke muka shafa da za ake ta rigima a kasar nan kawai wani akan wani akan shi wani ya ce ya kana ya kana sai ko an gobe shi alhali waɗannan abubuwan ne yana cikin fata ga kake kantawa a kullum daga cikin waɗanda malamai ke shigar da su a cikin wato waɗanda suke yin abin daidai amma kuma ba sa yin ikhlasi shine wanda saboda tsabagen neman duniya sai ya manta da lamarin lahirarsa baki daya duk in ka gan shi kawai ina ka fito kwandala ina za ka tafi kwandala ina ka fito wato lamarin duniyarsa ina za ina ka fito lamarin duniyarsa to wannan shi ake cewa magana ke cewa ta isa abdu dinari yace ya tabi bawan kwandala dai ya tabi ta isa abdu dirhami ta isa abdu khamisa duk inda yaje shi yanzu wa me ake yayi yanzu me ya fito a kayan sawa zan je in sayo in sa agogon sawa in je in zama ni ne wani in tafi nan ya zama abin da ya dame shi kenan a rayuwarsa to matsalar cewa ta isa ta isa ya ya ta isa wan takas wa idza shika falan taqash matsalar yake mishi wannan wannan wannan addu'a yace ta isa ya tabe wan takasa duk lamarin sa zama mai bai wa idza shika kuma idan wannan mutum ya kaya ya shiga ya shiga kafarsa falan taqash insha Allah bai samu ya ci ba adalin kenan saboda bi saboda babu ikhlas tare da shi ya koma ya zama bawan duniya bawan kwadala inda ka zaka mishi ka mishi wato nasiha wata kila ya zama ba wai yana sai ma Allah shirka bane amma so tsabar imaucewa da lamarin duniya sai ya zama da san zuciyarsa shine wa kawai lamarin duniyarsa alhali ta kuma duniya kamar da manzala ke cewa ad-dunya khabatun halwa ita ita duniya wato budurwar wawa da haushi ke fada wani waje ne mai yabanya kore shar ne kuma zagi idan ka dauka amma tana da bota zaka zaka take ku kai ma to ya kamata mu akula kwarai da gaske kar mu maida lamarin duniya zama iya abin da muka sani kenan wannan shine babu babu ilimi da idan mun iya kololo abin da muka sani kenan wannan hanya ce na mutum zai koma ba ko dai babu ikhlasi babu biyayya ko kuma wata kila yana yin biyayya dan salon da yana dan wasi amma dai ya fita da Allah ya ya koma ma su duniyar ta kai ubangiji a wajen sa kaga lokacin daga lokacin kuma an riga an yi asarar duniya da lahira baki da abin da muka taji Allah ya ba mu lada abinda muka sanata Allah ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
Allah